والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna jin da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da wacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Asabat, yau goma sha biyu ga watan Rabi'ul Thani, shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake daidai da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai miladiya. mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnah wal kitab al aziz na abdul azim ibn badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin kitabul buyu'i darasin da muka tsaya mun tsaya a cikin tattaunawar da ake yi a kayan sharkatul mubaraba mun ji cewa aba ce da shari'a musulunci ta tabbatar da ita sannan mun ji wasu daga cikin sharuɗa na ita al-mubaraba inda muka tsaya wato shi ne kayan hadisin zaid ibn asalama ko? na ga shi ne wanda aka karanta har zuwa ƙarshe inda aka sami ijma'i na sahabbai har ilau a kayanta. To gabar da za mu tashi malam ya ce, Al'amilu aminu. Al'amilu shi ne wanda aka sa yake yin aikin. Dama ita sharkatu mubaraba. haɗaka ce tsakanin wanda yake da kuɗi shi ne sahibul mal wanda yake da kuɗi nan sannan kuma da wanda yake al'amilu ɓangare guda biyu ne fuka-fukan guda biyu ne kamar yadda muka ji bayani janibi ɗaya mai kuɗi da zai ba da kuɗi sannan kuma janibi ɗaya shi wanda shi wanda zai yi aiki to shi wanda zai yi aiki dan matukar an yi wannan yarjejeniya da shi to a matsayin amini yake ai komai dama bisa amana ake so a tafi da shi inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin mafi alherin wanda zaka dauke shi a matsayin ujira ya maka aiki wanda yake da damar yi ba wanda ba shi da damar yi ba sannan kuma wanda yake amintacce sai an haɗa abu guda biyu yana da kazar-kazar ɗin da zai yi da ilimin da ake bukata wajen aiwatar da abin to in wannan kawai yake da shi amma ba shi da amana to kaga bai zamanto khairul ajir ba haka nan idan yana da amana amma ko bai sanya za a jujjuya kasuwar ba kullum ya je faɗowa ake don bai santa ba amma kuma amana akwai ta ba wannan ake so ba sai an haɗa biyun to don haka shi wanda zai maka aiki bayan ka aminta cewa ya san abun wanda zai je kasuwa na mudaraba ɗin to fa shi amintacce ne kuma har idan ba za ka ba da kuɗinka wanda zai dinga juya maka kuma sannan kana tuhumarsa ba mun gane ko ka ba shi na bisa amana falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabba فإذا اؤتمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه in sashen ku ya amintu da sashe ya bashi a bisa amana to shi wanda aka bawa amanan ya yi kokari ya yi da amana ga wanda ya bashi ya tsare masa amana kuma ya ji tsoron Allah kada ya ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin hadisi da ya inganta Allah ta'ala na ambata cewa ni ne ukun na sharikai ni ne na ukun sharikan da suka haɗu waɗanda suka haɗu suna yin kasuwa amma da sharautan matukan ɗaya bai ha'inci ɗaya ba to Allah yana tare da su da taimakonsa amma in ɗaya zamanto ya ha'inci ɗaya babu amana to Allah ta'ala yakan basu don haka shi al'amilu aminun wanda aka ba shi aiki na mudaraba yana juyawa to amintacce ne wal mudarabatu ja'izatun mutlaqa wa muqayyada ita mudaraba ta halatta za a iya yin ta mutlaqatan wato mutlaqatun ja'izatun mutlaqatun wa muqayyada imma an sake ta ko kuma an mata takunkumi me yake nufi an sake ta ya halatta zaka iya bashi ka ce gashi duk abin da ka sani na halal za a iya jujjuyawa a samu riba a cikin sa je ka kamana kaga baka iyakance mar ba zai iya zuwa ya je ya sari gero ya yi hidimar buhu zai iya zuwa ya je shi ya yi hidimar fegi kuma yana cikin hidimar fegin zai iya zuwa ya je shi ya noma zai iya zuwa ya jawar shanu zai iya zuwa ya duk kome ya je ya sari kifi ya sayar banda-banda ya kai birane ko zai iya zuwa ya ɗabi kayan gwari ya kai baka masa iyaka ba in baka masa iyaka ba to ta halatta a haka matukan dai dama abinda shari'a ta yadda ita ma mudaraba nau'i ne na kasuwa don haka duk abin da yake na halal a kasuwa shine halal a cikinta abin da yake haram a kasuwa shi ma haram ne a cikinta dan an bar wa mutum haka mutlaka sakaka ba wai yana nufi kowane irin abu yayi bane a'a ma'ana zai yi ta a cikin farfajiyar shari'a amma dai an sake masa ba masa takunkumi a nau'in kasuwar da zai yi ba kuma ya halatta za a iya yin ta muƙayyada a mata takunkumi a iyakance ta ya ayyana ya ce to ai shine da kuɗi ko mai kuɗi ai shine sarki sai ya ce to banda kaza banda kaza ni ba na san abin nan kayan gwari kayan gwari za a iya faduwa lokaci guda ko kuma za a iya asararsa ba na so zai iya cewa ba na san sana'ar kaza ko ma ya ta'ayini ya ce da kaza da kaza da kaza nake so a cikin sana'ar da ka iya jaurar da ka iya na kayan da za a yi kasuwa da su da kaza da kaza da kaza da kaza ne za ka iya zuwa ka sara ka sayar amma banda kaza banda kaza banda kaza wannan dai ya halatta zaka iya sanya wannan sharadin kuma dole ne tunda kai ne mai kudi a tsaya maka a sharadin ka mun gane wannan janibin ko to don haka ta halatta a yi ta mutlaqatun wato wa muqayyada wala yadmanu al-amilu illa bit ta'addi wal mukhalafa don haka duk wanda aka kulla mudaraba da shi a matsayin amil al'amil wanda yake yin aikin shi yake gudanarwa, to ba zai biya ba, ba a lamuntansa da biya, wai don an samu asara. In an samu asara a harkar kasuwa ba za a ce to sai ka biya ni na ba. A inda za a bi shi a ce sai ya biya, illa bit ta'addi, sai dai in ya yi abin da bai dace ba shari'a. ya yi ta'addanci ya ƙetare iyaka wal mukhalafa ko kuma ya saba sharaɗin da aka sanya masa ta waɗannan wajaje guda biyu ne kawai sai biya menene misalin at-ta'addi sai ya je kan tafi da dukiyar a wajen da akwai hatsarin da za a iya sace ta bai kula da ita ba ko kuma ya shiga cikin wani nau'in kasuwa wanda ya san ordinarily a haka tabbas akwai hatsari cikinsa sai ya shiga cikin irin wannan nau'in kasuwa ko da a ce ba a masa iyaka ba sai fada cikin abin da dama akwai kasada kowa kuma ya san cewa akwai kasada irin wannan nau'in kasuwa sai ya fada cikinta misali sai ya ɗebi kudin ya dura a kiripto shi an bashi miliyan goma ya kasuwa da ita sai ga kawai za a iya ko irin wannan kudin gangan din nan da ake zuwa ba ko su da suka taba zuwa ba suka daddamfari mutane ko a ce je ka samo me sunan su ne ha my bonus eh my bonus my asara kuma suka zo suka dinga yin wannan abin to kaga wannan akwai kantafi a ciki sai kawai ya ɗebi kuɗi an masa dodowa mayi mayi sai ɗiba sai cusa nan kawai sai kuma aka yasa don sai ya biya saboda ya yi atta'addi a nan to ka gani to irin wannan idan aka yi misali na atta'addi kenan ko kuma ya tafi da kaya wajen hatsari ya tafi da kudin a jikinsa yanzu ba a yawo da kudi ko sai a cikin waya yana nan a banki a ajiye shi sai da bi cash kuma sai bi ta hanyar da aka ce dama wannan abin nan akwai matsala ta wajen sai bi ta hanyar da dama ana iya ana samun yan yan fashi suna gujirowa mutane kuma ga kuɗi cash ai ai ka sada ko to irin wannan idan yayi anan za a ce masa sai ya biya shari'a za ta ce masa ya biya eh wal mukhalafa ko kuma ya saba ka'idar da aka sa masa kada ka yi kaza ba na son jaurar kayan gwari misali shi kuma yana yin sauran kayayyaki yana yi wata ran kawai sai ga kayan gwari aka ce ai a ogomoshe kaya ya yanke ko a waje kaza kaya ya yanke shi kenan kawai sai ɗaya tirela biyu ko uku aka tafi da su sai samu kasuwa ta cinkushe ka san matsalar kayan gwari kenan ya za ka yi da tumatir ka je ga tirailoli nan sun kai ɗari ko sama da haka duk da tumatir wajen ya cushe an rasa yadda za a yi da su shi kuma zai ɗaukin kiri ba tiraila goma za ka yanka ta ne ka ce za ka busar a samu busasshen tumatir haka za ka bashi a kwando daga zaran ya yi sati ɗaya ku sai ga ruwa ne kawai ke zuba ta ƙasan tiraila sai ka ga an nemi mai kaya an rasa saboda kudin da zai biya lodin ma babu wobil ko kudin da zai biya wobil din ma sai ya gagara zai ga yayo wani gu to kaga irin wannan in ya garaje dama an ce masa banda kayan gwari shi kuma ya garaje ya je ya saya kuma sai aka samu asara to anan wajen sai ya biya amma in bai ci misali irin wannan yanayi guda biyu ba ta'addanci yayi ba ma'ana bai yi kasada ba sannan kuma bai saba a nau'in kasuwar da aka ce ba to shi amintacce ne sai aka samu asara ya ji ya samu kayan da da ana ce riba kayan da dama an amince masa yayi kuma ya bi salon da ake bi wanda dama babu kasada a cikin sa haka ake yi kuma sai Allah ya jarrabe shi ai dama kasuwa haka take wani lokaci a samu ne wani lokaci a fadi to sai Allah ya jarrabe sai aka samu munan faduwa jari yana kasa maimakon a samu riba to a irin wannan yanayi ba za a ce sai ya biya ba sai a rungumi kaddara shi mai kaya mai kudi to shi ne yanzu zai ɗauki asara ƙala ibn al-munzir ibn al-munzir yana faɗa cikin al-ijma ya ce wa ajma'u ala anna rabbal mali idza naha al-amila an yabi'a bi nasi'atin fa ba'a bi nasi'atin annahu daminu malamai fuqaha'ul ansar sun yi ijima'i ala anna rabbal mali cewa wanda yake mai kuɗi wanda yake da jarin ya bayar idza nahal amila an yabi abi nasi'a ya hana mai aikin shi mai jujjuyawar sai ya hana shi cewa banda ba da bashi a kaya karka yadda kaya zuwa ɗiba a ce za a ɗauki mota guda ko za a ɗebi buhu kaza daga baya za a zo a biya kasan ana ɗauke ko? to in yace ni fa banda ɗauke a kayana inda jari na ne kasai abu da shi to banda dauke sai kuma ya je ya dauke ya ba da dauke wancan kuma sai bai biya ba ka san akwai waɗanda su ba su da kirki za su je su ɗauko kayan za su ci riba kuma sai su canja wanda suke sari a wajensa shi kuma wancan a zo ana ta rantsa-rantsa kuɗi sai ya zamanto yanzu yana neman lalacewa dai ya babbasu hannun mutane kuma an kasa samowa a ce za a je shari'a ana ta faɗi tashi ana ɗagawa balle yanzu an ɗauko iya shege sai mutum bai da gaskiya kawai sai ya je ɗauko lauya in lauya ya zo shi kenan sai ka Allah sauwaka duniyar duk ta rikice wallahi yanzu mutum bai da gaskiya ma sai ya je sai a bashi court order wani abu da suke cewa court order sai je samu court order shikenan sai a zo sai a dakatar da komai ma to in har ya sa masa ka'ida cewa banda bashi shi kuma sai ya je baza kaya bashi kuma kuɗi ya makale to nan ma wa huwa daminu sai ya biya yana yana shi za a lamunta da biya samowa kuɗi kaga wannan ijma'i ne na malamai wa an hakim ibn hizam sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga hakim ibn hizam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yashtaritu ala rajuli shi ya kasance yakan yi sharaɗi ga mutum, idan a ɗahu malan muƙarabatan, idan ya bashi bashi, mana idan ya bashi dukiya a matsayin muƙaraba ya daribu lahu bihi da zai je dinga jujjuya masa, nan mana yana nufin mudarabatan kenan. Ai, mun ji dama alƙirazi shi ne al-mudaraba ko? To, idan har ya bada dukiya a matsayin mubaraba ga wani zai dinga jujjuya masa to yakan sharɗanta masa Allah ta ja'ala mali fi kadibin ratba kada ka yadda ka sanya mun dukiyata a ɗanyar hanta me nake me yake nufi ɗanyar hanta kar kai jawar dabbobi banda jawar dabbobi saboda dabba duk lokacin da ka sare ta a iya kudinta take tsayawa na'am sai ta bukaci wani abu ko sai ka ciyar da ita musamman ma yanzu da yake ba makiyayan dabbobi a cikin gari suke yawo suna neman kalaci kaga dai shanu ana kora su a cikin gari wasu suna bin sako sako yan ciyawar da ta fito gindin katanga suna ci ai babu sha'ani ba a yi abin da ya kamata ba to kaga yanzu in zaka kiwo sai dai ka daure in ba za ka daure ba ka rasa yadda za ka yi sai ka hakura da kiwon eh gaba-gaba kuma sai a rasa naman da za a ci ko sai a dinga je ana kama gurgu kenan to yakan sanya masa wannan sharadi Allah ta ji almali fi kabidin ratba kada ka sanya dukiya ta danyar hanta banda jawar dabba saboda ita sai ta bukaci yanzu an mata wata ɗawainiya sai ka je ka sayo mata abincin da za ka ba ta sai ka yi kaza sai ka yi kaza kaga nan ma kuma dai ai jaran ne kake ƙara sakawa a ciki to baya son wannan yakan sa musu wannan sharadi wala tahmilhu fi bahrin kuma karka yadda duk abin da za ka saya na kaya to banda ketara ruwa banda ketara ruwa ka je wani gu ka saro kaya ka tsallako ruwa ko kuma inda za ka je ka ka yi kasuwar ka jujjuya za a hau ruwa kaga a zamanin da kudin ake ɗauka kashi tunda ai su ba su da banki ba i banki ko balle ka ce kudin yana cikin yanar gizo kudin ne gare gare za ka ɗauka to ko da tsallakawa ne ka je wani waje ka yi ta iya ruwa ya kife kaga an yi asarar kudin gaba ɗaya to yakan sanya irin wannan sharaɗi banda abin nan cinikin dabbobi banda kuma ƙetarewa teku kasuwar da za a sai an ƙetare teku banda ita wala tanzil bihi fi batni masilin kuma karka zauna karka yadda in ka saro kaya akan tudu kana tafiya ka je ka tsakiyar magudana karkaje na batnu masil kasa yana da matsala kwari ne wanda dama ruwa yana bi kuma ruwan ya janye babu ruwa yanzu a in ka je ka kwanta da daddare an saukar da raƙuma an sassauke kaya lodi abu ne mai sauki kuma ruwa ya zo shi in ruwa ya zo kafin ka farga ya taranka ake yi ko sau da yawa wajajen da ko ba ra'ai an ga haka wajajen da da ruwa yana bi shekarun baya da dadewa in ruwa ya gawurta yanzu da aka shekaru baya bi wani waje ma suka ce raman su ga ruwa ya bi ta wajen shekara hamsin ko saba'in haka aka yi ta faɗa bara ko sai ga ruwa kuma saboda mamakon ruwa da aka yi sai zo kuma yana bin wajen amma kuma zahiri dama za ka ga waɗannan wajajen kwari ne za a gansu kwari ne kaman abin nan magudana dama na na wani ƙorama ko abin da ya kama da haka to yakan sanya sharaɗi ya ce banda banda cikin sai dai ka hau tudu ko da hanya ta kawo ka wajen tokar ka shiga tsakiya ka hau tudu yadda in ma ruwa ya zo shi to kaga dai insha Allahu dukiya za ta tsira wannan bawan yana korewa kaddara bane a'a yadda da kaddaran ne ma saboda abubuwa marasa daɗi idan suka zo suna faruwa ko kuma su kawo mutum asara ko na dukiya ko na rayi amma kuma akwai sababi wanda idan an yi riko da shi shi kuma yakan bada kariya insha Allah da ikon Allah to kaga wannan al-akhdhu bis sabab kenan al-akhdhu bil asbab wannan kuma abu ne da shari'a dama ta tabbatar da shi eh shari'a ta tabbatar da shi kaga zai wahala mutum ya zo yanzu a ce da kuɗi jakar kuɗi ba a cika samun jakar kuɗi ba ma yanzu da dai da ake tafiya da jakar kuɗi zai wahala mutum ya zo da jakar kuɗi a hannunsa ga kuma banɗaki yana son kewayawa irin banɗaki da ake a tasha ɗin nan in ya zo sai ya ajiye jakar kuɗinsa a waje ya shiga haka ake annaji ba sai mutum ya ajiye jakar kuɗinsa a nan saboda zai shiga ya kama abin nan ina da ita yake shiga tana nan tare da shi ko karamin takadirin in ka je ka makka ina da a kudinka mararka kake sawa ba mara ake sawa ba ban daki idan zaka shiga ma hiramin ka kara ta yashi a sama amma ita jakar kudin a gefe take a ƙasa ba kara ta ya ta sama to ai kaga wannan akhdhu bil asbab ruko ne da sababi wannan din ba shine zai hana kai asara ba amma dai an san kiyayewa yana sanyawa a tsara abu da ikon Allah haka ne ko? To don haka yakan sanya masa waɗannan sharaɗi a matsayin sababi da za a tsara dukiya insha Allah. To yakan ce fa in fa'alta shay'an min zalika faqad zaminta mali in ka kuskura ka aikata wani abu daga cikin wannan ukun da na hana to kana da lamunin dukiya ta kai zaka biya ne an yi asara. Ka je kai jawar dabbobi suka halaka to zaka biya. Ka je batnu masil ruwa ya tafo kuma ya halakar da abin nan dukiya za ka biya shi ko kuma wanne ne na uku na'am eh na uku shine ya tsallaka ruwa ka ke jaura ta kan teku a je a sarau kaya a wani waje a zuba shi akan akan jirgin ruwa a taho shi ma dai ya ce ban da wannan in har ka aikata ɗaya daga ciki to kaga ashe shi wanda aka sanya shi ka ɗau dukiyarka an yi yarjejeniya da shaidu domin ai kaga nau'i ne na kasuwa ko nau'i ne wanda za a bayar da kuɗi don haka ana buƙatar shaida aka sanya shaida shaidu suka shaida ga sharuɗa to yanzu kuɗi in an sallama masa shi a matsayin amintacce yake za a kaddara cewa waɗannan abubuwa da aka sanya masa yana kiyayewa Allahumma illa in an samu ɗayan biyu ko sharuɗan da aka sanya masa ya ƙetara sai aka san asara kuma ko kuma wato ya yi kantafi da dukiyar ya yi wani abu na kasada wanda kowa ya san kasada ne za a iya samun asara a nan kuma da yayi sai aka samu hasara to a nan ma zai a bayan bai ci haka amintacce ne idan ya ce an je an saro kaya kuma a yadda aka saba ne an sara an yi kaza amma sai aka samu akasin kasuwa kuma aka ribar ba a samu da kyau ba ko kuma faduwa ma aka ya kayan sai a yadda da shi a amince Allahumma illa in an samu qara'in shari'a tana aiki da qarina eh shari'a tana amfani da qara'in wasu abubuwa waɗanda suke ‘yar manuniya su ne ƙara'in ‘yar manuniya abinda zai nuna ya yi ishara cewa kaza fa ya faru to an sami irin wannan wanda za a iya ci gaba da bincike a samu shakka a ciki to wannan shari'a ta yadda da ƙara'i yanzu misali a lokaci guda mutum a cikin wata guda an je ana kasuwa ya sari kaya na naira miliyan biyu miliyan goma aka bashi a satin farko ya sari na miliyan biyar ya tafi da shi kuma sai aka samu asara aka samu asara misali na miliyan ɗaya miliyan biyar ta koma hudu wani satin ma da ya sake sara sai aka sake samun asara ta miliyan ɗaya a ce a jera haka sau uku a cikin wata ɗaya a samu asara ta miliyan uku za a iya ɗan samun shakka musamman idan har aka ga shi kuma akwai waɗansu walwala da yake yi in ya dawo kuma za a gan shi da wasu hajoji ya soye ya kai gida mun fahimta ya dawo ya ko kuma a cikin waɗannan abin da ake sai aka ji cewa ai fegi kaza kuma ga wancan fegin nasa ne ya ce an yi asara na miliyan uku a cikin sati uku kuma cikin sati ukun nan shi kuma ga wani fegi ce na miliyan biyu sai aka ce ai wane ne ya saya wannan ai karina ce ko karina ce za ta iya nuna ai kokonto a cikin lamarinsa to nan in an yi kokonto karina ba za ta sanya ita ma a yanke hukunci da ita ba allahumma za a ci gaba da neman bahasi ne a kayan yaƙini kafin a yanke hukunci to duka irin wannan a cikin hidima na shari'a akwai abin da ake duk abin da aka jingina mutum na amana akwai yanzu matsalan kamar mace akwai ababen da ba a karban ba a neman shaidan namiji ta mace ake nema kuma akwai abubuwan da malamai suka tabbatar mace guda ɗaya za ta iya ba da shaida kuma a yadda kamar me yanzu misali kamar haihuwa haihuwa mata ne kawai za su ba da shaida a kanta ko ɗan ya zo da rai ko bai zo da rai ba su kaɗai za su ba da shaida musamman abin da ake jira na gado ba a bukatan shaidan namiji mace ne za ta iya ba da shaida a wajen domin abin da aka sani su ne suke ungozo ma suke karɓan haihuwa ko ko misali yanzu abin da ya ambata mace ɗaya za ta iya ba da shaida a kan al'ada domin ita ne abin ya shafe ta yanzu an sake ta ne ko tana inda na mutuwa ko inda na saki ai za ta yi zama da ake yi ko? misali yanzu wanda aka sake ta ita za ta yi zama gara waccan ma ita an riga an yanka mata lokaci ne na mutuwa ko? wanda zai ne ta wafo na minku wa zaru na azuwaji ne tarbasna bai an fusa yin na arbata ashirin wa ashira ita yankakken ajali ne misali kamar ita wanda aka sake ta ita ce ake bukatan ƙur'i eh ita ake bukatan salatata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru to ita kadai ne za ta bada shaida kai wane ne san al'adar ta ta in ba ita ba in ta ce al'adar ta ta dauke ai dole ce ta dauke ko to amma duk da haka idan ta bada shaida misali a cikin wata daya ta ce ta yi al'ada sau uku ai za a iya yi kokwanto ko a ce ba a saba ganin a cikin kwana talatin an yi al'ada uku ba a nojin za a iya sa shakka a cikin abin ta faɗa watakila ta faɗa ne don ta gaggauta ta ce ta gama iddata don ta je ta yi aure ta wannan za a iya kokwanto a kai don haka ma dama ba irin wannan kara'in da aka samu ba to shi al'amil mu'taman aminun za a aminta da shi wallahu ta'ala ala wani babi da yake kama da na baya shi ma karkashin kasuwa shine salami assalamu me ake nufi da assalam assalamu bi fatahatayn salamu shine as-salafu waznan wa ma'anan waznin su daya sannan ma'anar su ma daya ibn hajar al-asqalani ya ruwaito daga al-mawardi cewa a cikin fatahul bari yana ambatawa cikin sharhin karkashin wannan hadisi cewa da salam da salaf asalin shi as-salaf lugatu ahli al-iraqi ne su suke cewa salaf sannan as-salamu kuma lugatu ahli al-hijaz mutanen hijaz ne suke cewa salam amma duk ma'anar su dama daya kuma wazinin su ma daya wani lokaci a ce salaf wani lokaci a ce salam as-salafu as-salamu wa haqiqatuhu shar'an abinda ake nufi da shi a shari'a bai'u shay'in mawsufun fi dhimma bi thamanin mu'ajjalin sai da wani abu wanda yake dama an san sifarsa fi dhimmati kuma wanda yake wuyan wanda aka kulla da shi din bi thamanin kuma za a bada kudin sa farashin sa da za a biya mu'ajjalin kuma da wuri shi za a biya shi kuma almathmani shi kuma ya zama to mu'ajjal kenan yanzu kaga a cikin wannan ta'arifin an kawo duk abin da ake bukata ko kuma kusan ginshikan ababen da ake so a sani game da sanin na farko an ce bai'u bai'u shay'in kaga kenan ashe ciniki ne mun gane nau'in ciniki ne don haka duk waɗansu sharuɗa da yake kayan ciniki yana kayan assalam tunda ciniki ne kuma sai aka ce mausufun wannan yana nuna kenan ba a yin salami akan abu da yake majhuli dole sai an yi ta'ayinin sa sai an san menene hakikanin sa in mausuni ne sai an sani in ma maukuli ne sai an sani kowane irin abu ne ko in duk komai dai sai an ayyana sai an san shi ayyanan ne wannan shine sharadi na biyu sai aka ce fi dhimma shi kuma wato ba a ta'allaka shi da a'ayan abinda ake nufi da a'ayan shine a ta'allaka shi da haja misali kamar a ce gindin dibino bishiyar dibino sai a cinikin abinda bishiyar dibino za ta fitar shine a matsayin salamin akan shi kuma za a kawo kaya to ba a yin haka don haka yana kasancewa cikin zimma ne wanda aka kulla da shi to a wuyansa yake sannan bi ne kuma dole ana ba da kudinsa shi za a lale kudin abin da aka yi cinikin ko abin da za a saya da shi a madadi in misali ba ni gishirin ba kaman da ne irin cinikin da ake ada to sai an ba da wannan kudin abin da za a saya din shi za a bayar da shi kuma sannan na karshe shine mu'ajjal shi a lokacin da za a lokacin da aka kulla fi mawdu'il aqdi kenan in banda khilafa kadan da aka samu cikin malamai misali kaman malikiya suna cewa za a iya jinkirin kwana biyu ko kwana uku wasu suka ce a sai dai fil hal nan take to waɗannan abubuwa su ne duk da suke dunkula ta'arifin da ya kawo shi ne abin da ake nufi da salam nau'in kasuwa ce wanda zaka ba da kuɗi ko ka ba da abin da za ka sayi wani abu da shi misali yanzu a ce buhunan gero ne kake da su matsala misali ne in bada ko kuma kudi ne kake da shi za ka bayar to kage shi kudin an riga an san shi wani abu kuma za ka saya shi abin da za ka sayan sananne ne kuma an san shi amma ba yanzu a kawo maka shi ka biya kudin kuma a hannu amma kayan ba shi yanzu a kawo maka ba dama da sharaɗin lokaci kaza za a kawo maka kayan to da suna yin wannan ciniki kuma shari'a ta tabbatar da shi sai dai abinda shari'a ta zo shine sai ta sanya masa sharuɗa dole sai an samu kaza an samu kaza mashru'iyyatuhu abinda shari'a ta tanada game da shi ta tabbatar qala ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda sun kai imani idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu idan kuka ba da bashi zuwa ga wani lokaci yankakke to ku rubuta wato saboda asalin shi asalam ya zo ne kamar siga ta bashi amma ba bashi ba ne kasuwa ne me ya saka ya zo a matsayin siga na bashi saboda kai da za ka sai kaya yanzu ka ba da kuɗin kaya shi da zai saida maka kaya shi kuma bai baka kaya ba wani lokaci aka saka zai kawo ma to kaga yanzu kaman bashi ne kenan mun gane to shi saka wannan aya ta zaman torun fa a kayan abin da yake na salimi da wasu dalilai da yawa da za su zo cikin hadisi wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa ashhadu anna salafal mamuna ila ajalin musamman قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية السابقة دان عباس yana ambatawa kamar yadda bai haƙi ya roito daga gare shi ya ce ashhadu na shaida anna salafal madmuna ila ajalin cewa salaf nau'in kasuwa na salaf wanda ake biyansa amma sai wani lokaci da aka ambata musamman lokaci wanda yake ambatacce kad ahallahu Allah fi kitabi lalle Allah ya halatta shi a littafinsa wa azina fihi kuma Allah ya yi izini ayi thumma qara'a al-ayata sabiqa sai karanta waccan aya ta baya ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktu ya ku wanda sun kai imani in za ku yi bashi zuwa ga wani lokaci ambatacce wanda ake jinkirinsa to faktubuhu sai ku rubuta wa an hukala har ilo an rawaito daga shi abdullahi ibnu abbasin Allah ya kara masa yarda wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito da wasu malamai kala yana cewa kadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama al-madina annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya zo madina wa hum yuslifuna bitamri su kuma suna yin cinikayya da suke biyan kuɗi amma kuma ba a kawo musu kaya ba bitamri wato suna bayar da dabinai tunda su manoman dabinai ne to sai su ba da dabinai kayan da suke so a kawo musu tufafi ne waɗansu kayayyaki ne daga ƙasan yaman tunda makwabta ne asali ma mutanen madina ai mutanen yaman ne ko asalin sau yamanawa ne lokacin da aka yi sailal army wadda bannan ya tarwatsa wasu suka halaka to wasu ne kuma suka yi gaba sai suka je suka kafa yafi riba to hum yuslifuna bit tamri as-sanatayn wa thalatha suna yin ciniki su biya da dabinai na kayan da za a kawo musu bayan shekara biyu ko bayan shekara uku ka gani ba ayaran idan sun zo sai su ce to yanzu yaushe za ku dawo ba za mu dawo ba sai bayan shekara biyu ko shekara uku to yanzu muna son kaya kaza muna son kaya kaza nawa za ku sayar mana to za mu sayar da muku shi ausaki kaza na dabino to ba mu auna muku dama sun san kaya shi ya saka kar mu manta ta'arifin aka ce bai'u shay'in mawsufun dama an san sifarsa mun gane ko an san sifarsa to don haka sai su biya su in sun biya su kuma sai su tafi da wannan kayan za su tafi can garin su za su je su sayar za su ci riba mutane suna da bukata su kuma lokacin za su dawo sun tanadi wannan kayan da za a kawo sai kuma su kawo musu ga wanda suka saya to sun samu suna irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu suna irin wannan cinikin shekara biyu ko shekara uku faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ji dan Abbas man aslafa fi shay'in duk wanda ya ba da bashi ciniki irin wannan nau'in ciniki cikin wani abu fa fi kailin ma'lumin to ya zamanto ma'auni ne wanda yake sananne an yi ne a ma'auni sananne abinda za a biya da wanda za a kawo din shi ma in har wanda ake aunawa ne to dole sai ya zamanto shi ma sananne misali in wani nau'in abinci za su kawo musu daga can wanda su ma sun san shi to yanzu abin da za mu bayar mudu kaza ko waski kaza ko ma abin da za ku kawo mun kawo mana na wancan nau'in da za ku kawo waski kaza don aka dole sai an san shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa fi kailin ma'alumin ma'auni wanda yake sananne wa wasnin ma'alumin ma'auni wanda yake sananne to ya zama bambanta ne a hausa tsakanin alkail da alwasun kaga alkailu abin da ake sa kwano ne a fita alwasun kuma abin da ake dorawa a sikeli shi ba haushe duk aunawa yake cewa to sai a ce wancan abin da aka auna yawansa wannan wanda aka auna nauyinsa ila ajalin ma'alumin kuma a sanya zuwa ga ajali shi ma sananne kar abin abin abu da sakaka haka nan ma cikin hadisin annabi yayi taqayyidi a kayan al'amarin ko in muka fahimta a labarin da Abdullahi dan Abbasin yake kawowa har aka kawo wannan hadisi a matsayin dalili na halaccin wannan nau'in kasuwa shine ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo madina ya tadda mutanen madina a al'adarsa suna yin salaf su biya kaya amma sai bayan shekara biyu ko uku su kuma a kawo musu kayan da suka saya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aslafa fi shay'in duk wanda ya sake salafi irin wannan nau'in kasuwa a kowane irin abu to sai ya ce fa fi kailin ma'alumi yanzu nan annabi ya hana ne annabi bai hana ba ko ashe annabi ya wannan yana fa'idantar da at-taqrir annabi ya tabbatar da salf din da mutanen Madina suke yi Allahumma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya shiryar da su ne zuwa ga wasu abubuwa waɗanda shari'a ta yadda da shi shine har ya ambata yace fa fi kailin ma'alumin wasnin ma'alumin ila ajalin ma'alumin sai aka sanya abinda shari'a ta tanada dan abin ya fi tsafta kada a zan ana zargin juna ko kuma dan kada wani abu na rashin yarda ya shigo kar abin abun abun abu da a sanya masa iyaka lokaci kaza za a kawo mu to kaga kenan waccan aya da wannan asar na Abdullahi dan Abbas wanda ya tafsirin aya da kuma wannan hadisi har ilo na Abdullahi dan Abbas wanda Bukhari da Muslim da wasu a'imma suka kawo ya tabbatar da cewa salaf abu ne wanda shari'a ta yarda da shi a Qur'ani da kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yace assalamu ila man laysa indahu aslu ka bada salami ga wanda shi kuma bashi da tushen abin da zai kawo maka mun gane? Na ce mun gane? To me ake nufi? Ka ba da kudinka a wanda ba shi da kaya. Ba wai ka san yana da kayan na ya ajiye ba. Ko kuma za ka sayi dibino ne a wajensa, amma ba shi da bishiyoyin dibinai, ba shi da gonar dibinai. to shine zai magana akan wannan mutum hakan ya halatta ko bai halatta ba mala yace la yushtaratu fi salami an yakuna al musallamu ilayhi malikan lil musallami fihi ba a sharɗanta a cikin batu na salam irin wannan nau'in kasuwa da zaka bada kuɗi a kawo ma kaya an yakuna al musallamu ilayhi dole sai wanda aka bashi salamin nan ya kasance malikan lil musallami fihi ya mallaki abin da aka yi salami cikin nasa ma'ana ba sai ya zama to ya mallaki kayan ba mun gane ba dole sai ya mallaki dai yanzu ka bashi akan shi kuma zai kawo maka wannan kayan tabbas zai kawo maka dalili akan haka yace an Muhammad ibn Abil Mujalid قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله محمد ابن أبي المجالد aka samu hadisi daga gare shi yake cewa ba asani Abdullah ibn Shaddad Abdullah ibn Shaddad wa Abu Burdata da Abu Burda suka aike ni ila Abdullahi ibn Abi Aufa radiyallahu anhu ma zuwa ga Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara musu yarda. Faƙala sai suka ce min salhu in ka je wajensa ka tambaye shi هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة كتنبا يا منش شين sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yin salafi cikin alkama ma'ana su ba da kuɗi don a kawo musu alkama ƙala abdullahi sai abdullahi ya ce ibn abi aufa kenan kunna nuslifu nabita ahli shami fil hintati wa sha'ir wa zabibi eh lalle mun kasance muna yin ciniki mu biya kuɗi ga nabita ahli sham wata kabila ce daga cikin mutanen sham nabit mufradinsa ana ce da shi annabatu asali imbat ne imbat shine istikhraj wato mutane ne wanda suna fitar da ruwa suna da ilimin sanin inda ruwa yake mabubbugan ruwa tun da kasan waje ne su kasan yaman sun fi ma rashin ruwa dutse ya fi yawa sosai sun fi kama da makka a kayan yatriba ma'ana a kayan madina to don haka su waɗancan mutanen an ce larabawa ne amma sun ɗan cutu da ajamawa don haka harcensu lahajarsu ta larabci sai ta ɗan jirkice saboda cuɗanya da suke da ajamawa suke auratayya da cuɗanya sai asalin larabcin nan sai ɗan jirkice to ake ce su ambat ba wai don jirkicewar larabcinsu ba sai don kasancewarsu suna da ilimin sanin inda ruwa yake mutane ne wanda suna tona wa mutane rijiyoyi a samu ruwa a wajen suna ganewa inda ake samun idon ruwa to shi ake cin su ambat wato na bed to irin wannan mutane sukan zo yace mun kasance in ji ibn abi aufa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin cinikayya mu biya kuɗi ga wannan kabila ta nabet daga cikin mutanen sham fil hintati dangane da alkama wa sha'ir da kuma nau'in alkaman da bai kai alkama kyau ba hinda ita ce asalin alkama da aka sani alkam abinan alkamhu kenan wacce take ja babba garanta kuma yana da daɗi ita kuma shairar yan ƙanana ne garanta ba shi da daɗi kamar ka ce ƙaura ne da burtuntuna kamar shigen haka suke yanzu ita sha'ir kamar yawanci dawakai suke bawa ƙasar larabawa ba sa ci shi sha'ir zamanin annabi ne ake ci to muna musu salafi dangane da bukata na hinta da kuma sha'ir wa zabib da busasshen inabi fi kailin ma'alumin ila ajalin ma'alumin amma muna yi musu a cikin ma'auni sananne kuma za a yanka ajalin da shi ne za a kawo mana kaya ya ce muna yin haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙultu shi marwacin hadithi wanda aka aike shi ya je ya tambaya shi ne Muhammad ibn Abil Mujalid ya ce sai na ce wato ya faɗa ma Abdullahi ibn Abi Aufa ƙarin bayani yake nema ya ce ilaman kana asluhu indahu zuwa ga wane ne asalin waɗannan ababen da kuke bukata yake ƙala sai ya ce ma kunna nas'aluhum an zalik mu ba ma tambayansu ba ma tambayansu suna da gonakan alkama na sha'ir zabib ko abin da ya kama da haka ba ma tambayansu mu dai muna cewa ku kawo mana kaza ma'auni kaza tunda mun santa dama suna kawo su sayar waɗanda ba su da kuɗi ne a ma'ana waɗanda suke da buƙatar ta amma ba yanzu ba ko kuma suna so su yi alfarma yana daga cikin hikima na tabbatar da wannan a shari'ar musulunci wato saboda akwai taimakekeniya a ciki yanzu abin misali mutum ne yana so lokacin kaka ya saba yana sayan abinci a aji don ci a gida don a kaka ya fi araha ko kuma zai saya a lokacin kaka zai yi wata ɗawainiya da shi shi kuma wanda yake manomi matsalar ba shi musamman ma ga noman da aka fi karban kudin mutane a ciki noman shinkafa ko yanzu ma sun hana ai ba za a dinga noman ba yanzu watakila to misali a ce mutum zai noma zai noman shinkafa ba shi da kuɗi kuma lokacin kakatta ga ta nan baja-baja ana samu a yi ta saya wani shi kuma baya bukatan ya noma to kaga zai iya cewa buhun shinkafa nawa ake sayarwa sai ce ina son buhun shinkafa kaza sai su yi farashinsa a lokacin ce to zan sayar maka buhun shinkafa kaza to ina bukatan buhun shinkafa daga yanzu sai ya fatu wata wanda ake yin kaka ba zai bar abin sakaka ba mun gane ko sai ce to yanzu abin da nake bukata ni dai in wata kaza idan ya zo a wani lokaci ne aka fi girbin noman rani ne ha watan biyar watan biyar ko eh kaci ashe akwai manoman shinkafa a kusa watan biyar sai ce to ƙarshen watan biyar shine me ko sai ce to abin da nke bukata ƙarshen watan me za ka kawo mun buhu kaza a farashin da ka sayar mun sai ya kirga kudin sai ya ce gashi kaga masa farashi ko kuma ya faɗa adadin abin da yake bukata kuma ya faɗi lokacin da yake bukata kuma dama an san nau'in shinkafan shamfera zai saya bai cewa ya ce tsaba ba shamfera cikakkiya misali sai ɗauki kuɗin ya bayar kaga wannan salam shi bai tambaye shi yana da gonar shinkafa ba shi da gonar shinkafa a amine ne shi da ya ce masa kana da bukatar shinkafa ne za ka sai kana sayan shinkafa eh to lokaci kaza za a iya samu ce to nawa za ka sayar ma a lokaci kaza da mun gane kaga shi ba sai ya tambaye shi cewa kana da gonar shinkafa ko ba ka ba to amma akwai taimakekkeniya shi wannan in an ɗau kuɗin an bashi kaga zai iya amfani da kuɗin wajen me wajen taimakawa kansa wajen yin noma kaga akwai taimakekkeniya ciki to kaga a cikin wannan batu da Abdullahi ibn Abi Aufa ya ambata zamu iya fahimtar wasu abubuwa kamar yadda malamai mabambanta suka istikhrajin waɗansu hukunce-hukunce daga cikin wannan hadisi kaɗan daga ciki sun fi hukunce-hukunce masu yawa amma ga wasu da za su iya fa'idantar da mu wannan hadisi da muka karanta da na bayansa na abdullahi ibn abbas mun fi hukunci ɗaya a cikin sako ko biyu to nan yana nuna cewa wato dole ne ashe a cikin salami sai an amshi kuɗin kaya fi majalisil aqdi a lokacin da aka kulla cinikin to a lokacin za a ba da kuɗi wasu malamai kamar hanabila suka ce idan har aka samu jinkirin to bai zan salami ba in ba a ba da kuɗin a lokacin ba to kenan yanzu ya ɗauki wani shakali ya ɗau wani shakali ya zamanto kenan bai udainin bidainin kamar an sai da bashi ne da bashi mun fahimta? tunda shi mai kaya bai kawo kaya ba shi kuma wannan bai bada kuɗi ba to yanzu kama an sai da bashi da bashi ne kuma an kulla ciniki a'a in dai salami ne dole sai an bayar amma malikiya sun ce a su a sauran abin da malamai suka faɗa kamar hanabila kamar shafi'iyya sun ce idan an rabu to shikenan ka'idar salami ta warware amma malikiya sun ce a'a za a iya samun jinkirin kwana biyu ko kwana uku in har an san jinkiri ko da na kwana biyu ne tukunna aka zo aka kawo kuɗi abu ya tabbata to shi kenan ya zama salami amma in ya tsallake kwana uku to su ma sun ce ya warware don haka ga dole sai an samu qababi kenan eh qababu thamanihi ta ina aka fahimci haka wato yace kunna nuslifu shine asalin as-salaf din an kirka kuɗin ne a bayar sannan abu na biyu da za a iya fahimta daga cikin wannan hadisai shine za a fahimci cewa sai an san al'ilmu bi ra'si malis salami an san nawa ne kudin da za a bayar asalin kudin salami din mana kudin da za a sai kayan da shi sai an san kudin in kashi ne in wani abu ne za a bayar na kayayyaki to sai an san shi ayyananne ne ba za a ce misali zan baka wani abu a dole sai an ayyana shi in kaya ne sai an ayyana in ma buhuna ne kai ma zaka bashi in tufafi ne zaka bashi akan zai kawo maka buhuna to sai an san abin shi ma ayyananne ne kamar yadda abin da za a saya shi ma ya zamanto ayyananne kaga anan waje ya ce kunna nuslifu nabida ahli shami fil hindati wash-sha'ir waz-zabibi sai ce fi kailin ma'lumi don haka dole sai an san shi kuma dole sai ya kasance mosufan min makilin wa mauzunin wa haka ba dole abinda za a auna ne sai an sani awu kaza ne a in buhuna ne to buhu abin nan cikakken buhu buhu bulkara ko sai a ce buhu ne bulkara kawai za a saya a'a buhu ne wanda za a auna shi kwano arba'in in misali a ce gero ne buhu kwano arba'in tukunna a ɗinke a'a tufafi ne kaza dole sai an siffanta su takalmi ne nau'i kaza dole sai an siffanta sai an san su an san adadin to kaga dole sai abin ya zamanto mausufi dama an san shi an san siffarsa abinda ba a san siffarsa ba a kulla salimi a kansa dole sai an san siffarsa an san shi kuma abu na hudu a cikin hadithin ya ce ila ajalin ma'alumin kaga nan ma sai an faɗi lokaci ba za a ce an karɓi kuɗi kuma a ce a za mu kawo in mun je mu abin nan in mun je kano za a kawo ma kaya ko in kayan mu sun zo daga lagos za a baka kayan mu in sun zo daga lai yaushe sai an anyana lokaci kafin ya zama salami karɓaɓɓe a shari'a to rana kaza rana wata yau asabar mai zuwa insha Allah za a baka asabar mai zuwa sai aka samu akasi to anan kuma sai a koma babin ikala neman yafiya neman ahuwa in ya ga dama ya sake jinkiri in ya ga dama ya ce to na warware ciniki a bani kuɗi amma dole sai ya zamanto an sanya ajali wanda yake ma'alumi kafin ya zamanto salimi karɓaɓɓe a shari'a kuma sannan abu na biyar in an ƙulla salimi yana kasancewa a zimmar shi wanda aka ƙulla da shi ɗin ne ba a jingina salami ila ila ainin misali kamar ya ce in ka kawo min kaya ko, ko kuma ba ni kuɗi kaza gona ta da zan noma in na yanke shinkafa ta kagin zai ayyana gonarsa to in gonar tasa ba a samu shinkafar da ake bukata ko aka samu annoba ko wani abu na dai ausari ya faru kenan wancan yayi asara kaga akwai nau'in garari a ciki ba za a ta'allaka ga wani ayyanan nan abu kace ago in na yanke amfanin gona ta a'a idan ajali kaza yayi zan kawo ma kaza yawwa ne. amma idan kace gona ta kaman ka ta'allaka abin ga wancan kenan alhali abin yana kan zimmar ka ne kai ne mai daukan nauyin kai ake bi yanzu ba gona ba da haka yanzu kawai za a yanke shi na kan cewa idan me ta yi ƙarshen me talatin ga watan me to ga kuɗi na sai shinkafa ina buƙatan buhu kaza bulkara za ka kawo min buhu kaza yawwa to shi ne fi zimma ba za a ta'allaka shi fala yasuhu salamu fi ghairihi waya jingina shi ga wani misali kama a ce ka shajaratin bushiya ce ko wani gona ko abin da ya kama a arzani kuma kafin salami ya tabbata sai idan an kulla akan abin da in amfanin gona ne matsalan abin da a lokacin da ajali zai kare kaga in ajali ya kare to a lokacin fa lamuni ya hau dole sai ka kawo kaya to sai zamanto za a ambaci a kulla ne akan abin da yake samuwa in ajali ya yanki inda hululul ajali kenan mun fahimta misali yanzu kaman a ce ko da yake yanzu kan muna cikin wani yanayi a duniya inda kusan kowane lokaci ana samun komai amma su a zamanin da akwai lokacin da abu ba a samun sa sai a lokacinsa kai ko a yanzu mamuwa ba kowane lokaci ba yanzu misali mangoro dan shira ce za ka kawo masa kwandon mangoro ɗan kila ko ɗan shira aka kulla salami a kayansa a yanzu za a same shi yanzu kaga ba za a same shi to idan aka kulla aka ce ƙarshen wannan watan na oktoba za a kawo masa buhu abin nan kwando kaza ko mota kaza na mangoro ɗan kila to kaga nan ma akwai garari a ciki dole sai ya zamanto abinda inda hululul ajal za a same shi kafin salimi ya zamanto ya cika a shari'a ya kan to wannan yana daga cikin irin ka'idoji wanda malamai suka yi istikhrajin sa daga cikin waɗannan hadisai guda biyu hadisin Abdullahi ibn Abbas da kuma wannan hadisi na Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara musu yarda ina ga za mu tsaya a nan insha Allah ko ba mu karasa ba Qultu yace sai nace ila man kana asluhu inda zalik ai mun karanta nan thumma ba'athani ila Abdurrahman ibn Abza sannan sai ya aike ni zuwa ga Abdurrahman ibn Abza waye aike shi kenan Abdullahi ibn Abi Aufa ne shi din ma kuma ya aike shi alhali da waɗansu suka aike shi ko mun ji cewa Abdullahi ibn Shaddad da Abu Burda al-Aslami su suka aike zuwa ga Abdullahi ibn Abi Aufa to yanzu da ya je da ya bashi ansa shi ma sai ya sake aikansa ya aika shi zuwa ga Abdurrahman ibn Abza fa sa'altu sai in tambaye shi wani sahabin fa kada shi ma sai ya ce kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suna kulla ciniki su biya kuɗi na kayan da za a kawo musu a lokaci ayyananne wanda aka siffanta a bisa ka'ida da muka ambata shine salaf a lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace walam nas'alhum alahum harsun amla amma ba ma tambayan su kayan nan da muka kulla cinikin za ku kawo mana kuna da wannan tsabar na gona a gonakan da kuke yi ko ku bakku da shi kun mallaka ko ba ku mallaka ba amma dai mun san karkarar su ana samu tunda ana samu a karkarar su ai suna da access da za su saya a wajen wani kaga dibinan da suka ɗiba daga nan Madina suka tafi da su suka je can suka sayar ai sun samu kuɗi kuma suna jujjuyawa suna ƙara ce riba kaga za su iya sayan wannan kayan su ajiye kafin idan wannan lokaci yayi to sai su zo musu da kaya to don haka salaf abu ne wanda shari'a ta yadda da shi a bisa sharuɗarsa Allah ubangiji ya datar da mu don neman ƙarin bayani a kayi akwai littattafa na furu'a za a ga irin abubuwan da malamai suka ambata da kuma waɗansu mutawwalat amma dai abin da ake bukata a sani a dunkule shine wanda aka ambata a nan Allah ubangiji ya dace da mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuma ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum